بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بانك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yanzu da nake magana yammaci ne na ranar juma'a wanda ya daidai da wato biyar ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da goma ga watan june wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari da casa'in da bakwai daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya makarantar da ke nan gaskiya layout a nan number 4 madarkaci road a zaria a jihar kaduna najeriya makarantar da babban malaminmu abu abdurrahman al'albani allah maɗaukakin sarki ka gafarta mishi ya assasa ta ba don komi ba sai don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf magabata 'yan mazan jiya annabi da sahabbai allah maɗaukakin sarki ka gafarta mishi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ka kai haske kabarin shi ɗan shi abdullahi da matar shi ummu abdulbarri allah maɗaukakin sarki ka gafarta musu karatun da yawa ta ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji idan yan uwa musulmi ba ku manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin surori na alkur'ani suratu ali imrana surar da ta sauka bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina sura wacce take ɗauke da ayoyi ɗari biyu surar da muka ji ayoyinta na farko suna tattaunawa ne game da wata ziyara da wasu wato asalin wafdu najran wato kiristocin ƙasar najrana suka kawo wa manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ziyara a garin madina mun yi alkawari wa musulmi cewa za mu ɗauko wannan tarihi na ziyarar waɗannan manya-manya daga cikin kiristoci mu karanta muku mu bi a hankali mu tattauna mu fitar da darussa da ke cikin wannan kisa a hankali don mu alakanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalanci waɗannan kiristoci a zamanin shi da yadda suke a yau idan ba mu manta ba a jiya mun fara karantowa daga cikin wannan tafsiri na sabilun rashad fi hadi khairul ibad wallafar babban malami profesa muhammad taqiyuddin hilali allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi wani babban malami ne ba magribi masanin alkur'ani masanin sunna sannan malamin da ya yi gwagwarmaya game da da'awa da tabbatar da gaskiya ya yi gwagwarmaya da mutane mabambanta za ka fahimci haka idan ka karanta mukaddimar wannan littafi da a sheikh mashhur hassan alu salman ya yi a inda yake bayyanar da gwagwarmaya da kwaramniya da wannan malami ya shiga allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi a jiya mun karanto tun daga shafi na ɗari biyu da hamsin da uku a daidai inda Allah maɗaukakin sarki inda malam ya ambata mana ayoyi da ke cikin wannan sura da muke tattauna karatu a kansu aya ta hamsin da tara a cikin wannan sura ta Ali Imran a daidai gabar da Allah ta'ala ya ce inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turab ثم قال له كن فيكون Allah ta'ala ya ce lallai misali game da halittar annabi isa a wurin Allah daidai yake da halittar annabi adamu kudurar da Allah maɗaukakin sarki ya nuna da iko da iyawa da ya bayyana a sa'ad da ya halitta isa wannan iko daidai yake da iko da Allah ya bayyana a sa'ad da ya halicci annabi adamu hasali ma wato ikon Allah ya fi bayyana game da halittar annabi Adamu don kuwa shi Adamu khalaqahu min turabin Allah ya halitta shi ne daga ƙasa sun maƙala lahu kun fayakun daga nan sai Allah ta'ala ya ce da shi zamu nan take sai ya zamo kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi Allah ta'ala ya ce alhaqqu min rabbika wannan ita ce gaskiya wacce ta zo daga wurin ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kada ka zama daga cikin masu shakka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi sallama kada ka zama daga cikin masu shakka game da al'amarin Isa don kuwa bawa ne daga cikin bayin Allah a aya ta 61 Allah ta'ala ya ce فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين الله يجي فمن حاجك duk wanda ya yi jayayya da kai fihi ai game da al'amarin annabi isa ko game da al'amarin gaskiyar da ta zo maka daga wurin ubangijinka min ba'di ma ja'aka min ilmi bayan abin da ya zo maka daga wurin Allah na ilimi game da annabi isa da halittar shi duk wanda ya jayayya da kai fakul ka ce da shi ka ce da su waɗannan kiristoci ta'alau ku taho na du'o abna'ana wa abna'akum idan kuka taho za mu kirayi ‘ya'yanmu kuma ku kirayi naku wa nisa'ana wa nisa'akum mu taho da matanmu kuma ku taho da naku wa anfusana wa anfusakum mu taho da kanmu kuma ku taho da kanku summa nabtahil daga nan sai mu kankan da kai ga Allah mu roki Allah maɗaukakin sarki cikin tawalu'u ya tsinewa fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibina sai mu roki Allah ya tsinewa wato wanda yake makaryaci mu roki Allah ya tabbatar da tsinuwar shi da la'antar shi akan makaryata Allah ta'ala ya ce inna hadha lahu al-qasasul haqq lallai wannan shine kissa shine tarihi na gaskiya da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana game da annabi Isa game da haihuwar shi game da al'amarin da ya shafi mahaifiyar shi da sauran labarai makamantan waɗannan wannan kissa da Allah maɗaukakin sarki ya bayyana maka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lahuwal qasasul haq ita ce kissa ta gaskiya wa ma min ilahin illallah kuma babu wani abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa inna Allah lahuwal azizul hakim kuma lallai Allah ta'ala shine al-azizu mabwayi gagarabadan gagararru Allah ya gagaru kowa al-azizu mabwayi akan kowa al-hakimu Allah shine gwani wanda yake ya gwane ya asalin wato iya a cikin dukkanin al'amuran shi fa'in tawallau idan ku kiristocin najirana kuka juya baya kuka ƙi karɓar gaskiyar da annabi ya bayyana muku wanda ya zo muku da ita daga wurin Allah fa inna Allah alimun bil mufsidin lallai Allah yana sane da maɓarnata kuma yana sane da irin ɓarnar da suke kuma zai musu sakamako a kanta a ranar alkiyama a aya ta 64 Allah ya ce kulka ce da su ya annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب يا كو أهل الكتاب ودن الله يبي وللتافي يهوداوا دكريستوتي نصارى تعالوا إلى كلمة كته يزوى وتكلمر دزات زم سواء kalmar daidai take bainana wa bainakum tsakanin mu da ku mu zama ɗaya matsayinmu ɗaya game da bin wannan kalmar wannan kalmar ita ce Allah na abu da illallah kada mu bauta wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kuma kada mu haɗa Allah da wani wurin bauta kowaye wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kuma kada sashen mu ya riki sashi a matsayin abeban bauta koma bayan Allah Allah ya ce fa'in tawallau idan suka juya baya suka yadda da wannan kalma da ka kiraye su zuwa gare ta faƙulu ku musulmi ku ce da su ishadu bi anna muslimuna ku da cewa mu mun musulunta mun miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan su ne ayoyi na hamsin da tara zuwa sittin da hudu a suratu Ali Imran mun fara tattauna bayani game da waɗannan ayoyi a jiya idan ba ku manta ba sai hadari ya taso muka ƙare karatun a yau za mu ɗora mu ci gaba daga inda muka tsaya insha Allahu ta'ala dama mun shiga gabar da malam ya ce zikiru mahajjatihim lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ambatan jayayyar da waɗannan nasara kiristoci suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malam ya bayyana mana cewa waɗannan kiristoci sun taho zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suka shiga masallacin shi a daidai sa'ad da annabi ya idar da sallar la'asar da shi da musulmi sun taho suna sanye da manya-manyan kaya da manya-manyan tufafi har ma aka ce dukkan wanda ya gansu dukkanin wanda ya gansu cikin sahabbai sai ka ji yana cewa ba mu taɓa ganin wata tawaga da suka taho zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba irin waɗannan tawaga ta kiristoci bayan sun iso sai aka yi sa'a daidai lokacin sabis ɗinsu yayi sai suka tsayo a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za su fara waɗannan tafe-tafe da waɗannan abubuwa nasu sahabbai sai suka yunkura su dakatar da su annabi ya ce da su ku kyale su bayan sun rabu da su waɗannan kiristoci suka fiskanci wato baitul maqdis yammacin madina suka yi ibadojinsu bayan sun gama annabi sallallahu alaihi sallama ya tattauna da wasu daga cikinsu musamman waɗanda suke jagorori daga cikinsu daga cikinsu akwai abu haritha ibn alkama sannan a cikinsu akwai al'aqib wanda suke kira da abdul masih sannan a cikinsu akwai wato as-sayyid wanda ake kira da al-aiham malam ya ce dukkanin waɗannan suna daga cikin kiristoci kuma suna kan addinin Allah uku ne Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye idan ba mu manta ba mun zo har daidai inda malam ya bayyana cewa al'imam Muhammad ibn Ishaq ya ambaci waɗannan ayoyi waɗanda suke tattaunawa game da wafdu na jirana a inda ya ce sun matakallama ibn Ishaq ala tafsiriha ila an qala فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر من الله جماعة أنقور أشافي ندريبيو da sitti da hamsin da shida shafi na ɗari biyu da hamsin da shida a tsakiyar layi na biyar an gani malam yace summa takallama ibn ishaq ala tafsiriha al-imam muhammad ibn ishaq sai ya tattauna game da fassarar waɗannan ayoyi ila an qala har inda muhammad ibn ishaq ya ce فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر من الله أسأد لاباري نجسكيا ya zo wa annabi game da kiristoci labari ya zo daga wurin Allah wal fasla min alqada'i bainahu wa bainahum kuma bayani na raba gardama ya zo daga wurin Allah ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labari da zai tantance tsakanin annabi da shi su waɗannan kiristoci وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاءهم إلى ذلك sannan aka umarci annabi da ya yi mula'ana da su ya yi mubahala da su ma'ana su dukufa da addu'ar tsinuwa akan maƙaryaci an fahimta shine mubahala shine mula'ana ɗin idan har suka ture kiran da annabi ya yi musu na su shiga cikin musulunci ma'ana annabi ya kiraye su da su musulunta idan suka musulunta to shi kenan idan sun ki karɓan musulunci to Allah sai ya umarci annabi da ya kiraye su su yi mubahala faƙalu da annabi ya kiraye su da su shiga musulunci sai suka ki karɓa suka ki amsa kiran annabi to sannan annabi ya kiraye su zuwa ga mataki na biyu don dama abubuwa ne guda biyu ko dai su musulunta ko kuma su taho a yi mubahala da su da ba su musulunta ba annabi sai ya buƙaci da su yi mubahala a yi mula'ana an fahimta faƙalu waɗannan kiristoci sai suka ce ya abal qasim ya kai baban alƙasim da ana nan fi amrina bar mu mu yi nazari game da al'amarinmu ka bari mu yi shawara mana ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه daga nan sai mu zo maka da bayanin abin da shawara ta yanke game da abin da ka kiraye mu ya zuwa gare shi ka bar mu mu shawara an gane sun sarafu an daga nan sai suka rabu da annabi suka tafi sun khalau bil aqibi sai suka ware suka keɓe da wannan da ake kira da al'aqibu a cikinsu wato abdul masih suka ware da shi suka tattauna da shi malam ya ce wa kana za ra'ayihim yana daga cikin waɗanda ba su zartar da wani hukunci sai akan ra'ayin shi mana duk abin da ya zartar to kan shi suke gudanuwa faƙalu sai suka ce da shi ya abdul masih ya kai abdul masih ma za tara me kake gani game da al'amarin muhammad shin mu yi mula'ana da shi don musulunci dai mun yanke shawara ba za mu yi ba kana gani mu yi mula'ana mu amsa da'awa da gayyata da ya mana faƙala sai wannan al'aqibu ya ce wallahi ya ma'asharar nasara ina rantsuwa da allah ya ku taron kiristoci لقد عرفتم أن محمدا نبي مرسل حقيقة كن سم محمد النبي ني da Allah ya aiko ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم ya zo muku da bayani dalla dalla game da al'amarin wato wannan dan uwa naku wato al'amarin annabinku yana nufin annabi Isa ولقد alimtum kuma wallahi ku yahudawa wato ku kiristoci kun sani annahu cewa ma la ana qaumun nabiyyan qattu fa baqiya kabiruhum wala nabata saghiruhum e kuna sane da cewa babu wasu mutane da za su yi tsineneniya mula'ana da wani annabi ya zan babba daga cikinsu ya kai labari balle karamin su ya taso ma'ana gaba ɗaya hallaka su za a yi wa innahu al-isti'salu minkum in fa'altum in kuka kuskura kuka yi mula'ana kuka yi mubahala da Muhammad to wallahi Allah zai tuge ku tun daga na saman ku har na ƙasan ku shine al-isti'sal Allah zai tuge ku ya hallaka ku ‘ya'yanku ya hallaka su ya zama ba ku da wasu ‘ya'ya ba ku da baya da za a rika kallon su a tuna da ku shine al'isti isalu ɗin an fahimta jama'a fa'in kuntum abaitum illa ilfa dinikum ina ba ku shawara idan kun ki sai dai ku zauna akan addininku na kiristanci wal iqamata ala ma antum alai kuma kun yadda da ku tabbata akan maganar da kuke faɗi da aƙidinku fi sahibikum game da annabi isa ku ci gaba da cewa shi allah ne in kuna son ku zauna lafiya ku je ku ci gaba da kafircinku fawadi'ur rajula eh ku yi bankwana da wannan mutumi ku yi marmaza ku rabu da shi wansarifu ila biladikum ku koma zuwa ga garurukanku ku tafi ƙasarku ku koma ƙauyukanku kun ji shawarar da shugabansu ya ba su dama in ba mu manta ba tun a baya a jiya malam ya bayyana mana cewa waɗannan kiristoci sun taho kusan su sittu na rakiban kusan su sittin a cikinsu akwai mai kula da dabbobinsu a cikinsu akwai mai shela sankira a cikinsu sannan a cikinsu akwai shugaba akwai malami da yake karantar da su wanda shi wannan malami shi ne suka ɗauka a matsayin shugaba shi ne wanda idan ya faɗi ra'ayi to ba su kaucewa wannan ra'ayi nashi a kai suke gudanuwa kun ji shawarar da shugabansu ya ba su shi ne al'aqib wanda suke walakabi cikakken sunan shi suna kiran shi da abdulmasih kun ji shawarar da ya ba su cewa lallai su koma ƙasashensu su su koma ƙauyukansu in dai har suna so su zauna lafiya fa'atawun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan kiristoci sai suka taho wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sun gama yanke shawara faƙalu sai suka ce ya abal qasim ya kai baban alƙasim alkunyar manzon Allah ne قد رأينا Allah nuna'inaka wa naturukaka wa narji'a ala dinina suka ce mun yanke shawarar cewa ba za mu yi mula'ana da kai ba ba za mu yi mubahala da kai ba mun yarda za mu rabu da kai za mu koma mu ci gaba da tabbata akan addininmu walakin sai dai ibba'as ma'ana rajulan min ashabika ka turo mana wani daga cikin wato almajiranka tardahu lana wanda ka yarda da shi a kanmu ya hakumu bainana wanda zai rika hukunci a tsakaninmu fi ashiya'in ikhtalafna fiha game da al'amuran da muke saɓani a ciki fi ahwalina game da hali na zamantakewar mu a rayuwa turo mana wani cikin almajiranka da ka yarda da shi wanda zai zama hakaman bainana mai hukunci da wato gudanar da al'amura a tsakaninmu fa'innakum waɗannan kiristoci sai suka ce da annabi saboda ku musulmi inda na riban mun yarda da kuma na ko abeban yarda ne a gurinmu mun yarda mu zauna akan addininmu na kiristanci ba za mu yaƙe ku ba ba za mu muku makirci ba amma dai ku turo mana wani daga cikinku ya karantar da ko kuma ya hukunci tsakaninmu idan mun yi saɓani ina fata an fahimta in ya so sai mu rika ba da jizya taxation jangali ko haraji a madadin mun yadda mu zauna akan addininmu amma musulunci ba zai yaƙe mu ba ba zai tirsasa mana mu shiga cikin shi ba mun yadda mu zauna akan addininmu ina fata jama'a mun fahimta wannan shine asalin abin da ke bayyana maka ashe saƙon musulunci ba da kaifin takobi ya yaɗu ba kamar yadda makiya Allah turawa suke yaɗawa suke rubutawa a cikin littattafansu babu inda musulunci ya tirsasa wani kirista cewa dole sai ya shiga cikin musulunci a kiran shi ake yi karantar da shi ake yi da'awa ake mushi ana bayyana mushi kyawawan ɗabi'u ne da mu'amala da halaye da husunu ta'alimin islam wannan sai kai shiga shiga musulunci don haka matukar kamar yadda na ji wani daga cikin wato manya-manyan reverend fathers a wannan kasar wani babba a kasar Niger ba ni iya tuna sunan shi na sha faɗin wannan maganar a nan a sa'ad da aka yi wani taro gidan rediyo Najeriya Kaduna suka yi wani taro na cikan shekaru arba'in ko hamsin ko ma dai wasu shekaru haka sun gayyaci 'yan siyasa da masu mulki da sarakuna da malaman addinai na musulmi da na kirista na iya tuna a wannan lokaci sun gayyaci muhammad ibn Uthman ne a wannan lokaci suka gayyaci wani babban fasto a wato garin Niger da aka gayyace shi ya zo ya yi jawabi topic ɗin da aka tattauna a wannan zama wato shine wasu hanyoyi ne za a bi don a rage faruwar rikici tsakanin musulmi da kirista a najeriya wannan fasto ɗin da ya tashi ya yi bayani daga cikin bayanan da ya yake cewa akwai wani theory a musulunci there was a theory in islam akwai wani theory a musulunci wanda da za a ɗauko wannan theory ɗin a ɗabbaka shi a cikin musulunci in ji wannan fasto ɗin in ji wannan reverend father ɗin ya ce da duk za a zauna lafiya ya ce theory ɗin shine theory of the me theory of the me ya ce sheikh bin Usman ya san wannan theory din ma'ana kirista ya zauna a cikin addinin shi amma ya ba da jizya wato ya zauna a cikin musulmi ƙarƙashin jagoranci na musulunci musulunci ya kula da martabar shi ya kula da dukiyar shi ya kula da 'ya'yan shi da mutuncin shi da komi musulunci ba zai yadda a taba shi ko a kashe shi ko a cutar da shi ba ko a ɗebi dukiyar shi ba amma zai ba da taxation ya ce saboda ai an taba yin haka a tarihi ko mun fahimta da kyau jama'a reverend father ne ya faɗi wannan ku koma gidan rediyo najeriya na kaduna ku bibiyi shirin za su ba ku kuma za ku ji da za a yi haka a najeriya jama'a da za a zauna lafiya duk waɗannan rikice-rikice da suke faruwa a waɗannan ɓangarori na arewacin najeriya garin jos da waɗannan garuruka na kudancin kaduna za ka je ka tarar asalin rikicin asali waɗannan kiristocin su suke tsogalar musulmi ai abin da ya faru a kano 'yan kwanakin baya kaɗan dab da azumi ai ba mai nisa ba ne kirista ce aka samu ta aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wasu suka ɗauki doka a hannunsu to da abin ya yi tsawo da shi kenan sai ya zama rikici na addini to rikici na addini menene asalin sos ɗin shi menene tushen shi suwaye suka jawo suwa suka haifar kirista ne a ƙasar kano a garin kano jama'a ka isa ka je kai motsi a kudancin Najeriya wallahi baka isa ba masallaci ne za a gina a wani ƙauye a wani gari a Fatakwal amma suka ce ba su yadda ba dan me za a zo a gina masallaci dan me dan me dan me shin Najeriya ba an ce ɗaya ba ce jama'a don haka wannan na nuna mana jama'a babu wanda ya kai musulmi son zaman lafiya ba wanda ya kai musulmi son zaman lafiya kun dai ji abin da suka ce fa innakum indana riban wa qala muhammad ibn ja'far muhammad dan ja'far yace fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama nan take annabi sai ya jawabi annabi yace ituni al'ashiyata ya ku sahabbaina ya ku musulmi ku taho da yamma ma'ana a je a dawo da yamma ma'ana ku kiristoci ku dawo da yamma wato annabi da su yake magana ibu'ifu ma'akumul qawiyyal amina e zan aike da alqawi mai karfi al'amin kuma amintacce zan aike shi zuwa gare ku a matsayin mai hukunci a tsakaninku a matsayin wanda zai zama na yarda da shi a cikinku alkawiyyal amina kaji wato qualities din da annabi sallallahu alaihi sallama ya asalin bayyana game da shugaba da annabi zai wato aike shi ya zuwa waɗannan kiristoci don ya zama mai hukunci a tsakaninsu alkawi wato mai ƙarfi kada ya zama wato matsoraci kada ya zama wanda da ya ji wani abu shi kenan zai fara kuka ko zuciyar shi za ta karaya ko kuma ya juya ya gudu a'a ya zama alkawi kaga ƙarfin zuciya kenan yana da ƙarfin hali yana da juriya to sannan kuma ya zama mai ƙarfi ne wato ta fuskar gaɓoɓin jiki yana da lafiyayyun gaɓoɓi salamatul a'ba ina fata an fahimta shi yasa malaman fikihu suna kawo wato ƙa'ida daga cikin ƙa'idodi na zaben shugaba kada ya zama gurgu ashal ko kada ya zama gurgu kada ya zama makahu an fahimta jama'a saboda gurgu da makaho ko kuma wani mara lafiya ko wani gashi don motsatse haka ko mara hankali wannan bai cancanci shugabanci ba don haka alkawi kuwatul kalbi wa kuwatul badani ƙarfin zuciya da ƙarfin jiki to ba wannan kaɗai ba sannan al'aminu mai amana mai amana wanda aka amintu da shi akan mutunci da addini da dukiyar al'umma ina fata mun fahimta shi yasa hatta annabin Allah annabi Musa kamar yadda Allah ya bada labari a suratul qasas wannan wato asalin bawan Allah yar shi da ta kira annabi Musa cewa ta yi inna khayra manista ajartal alqawiyul amin na fata mun fahimta ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره ɗaya cikinsu ta ce da ubanta ya baba a saka mashi a bashi lada sakamakon aikin da ya yi na shayar mana da dabbobi inna khaira manista ajarta ai mafi alkhairin wanda zai maka kwadago ka biya shi wannan mutumi shine alkawi al'amin inna khaira man ista'jarta alqawiyul amin malaman tafsiri suka ce i'tirazi take tana dan yi wa ubanta shagube ne to baba fa kaga alkawiyu ne yana da karfin neman abinci al'aminu ne yana da amana in ka ɗauke ni ka bashi lisanul hal ɗinta kenan e zai iya nemo abinci sannan zai rike ni da mutunci da amana ina fata an gane wannan su ne ɗabi'u waɗanda ake zaɓar shugaba da su mafi girma ka je ka duba littafin al-turuqul hukumiyya fi siyasati shar'iyya na babban malami al-imam Abu Abdullah Shamsuddin Ibn Qayyim al-Jawziyya da littafin Adabuddin wa Dunya na al-Imam al-Mawardi da wato asalin littafin as-siyasatu shar'iyya fi islahin ra'i war ra'iyya Allah maɗaukakin sarki ka samu dace kun ji annabi ya ce zai aike musu da alkawiyyal amina فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سيدنا عمر بن الخطاب الله يدد يرجى غريسا يا كسنتينا cewa ما أحببت الإمارة قط حبي إياها يومئذ ban taɓa neman shugabanci ba irin ƙaunar da na yi wa shugabanci a wannan lokacin don na ji annabi ya ce alkawiyu ne al'aminu kuma yardajje ne amintacce ne ko mun gane jama'a sayyidina umar ya ce raja'a an akuna sahibuha e na yi kwaɗayin na zamani annabi ya aika fatan na zamani na samu wannan matsayi da wannan daraja faruhutu ila zuhuri muhujiran yace sai na yi marmaza na yi gaggawa na zo tun da azahar ma'ana na yi marmaza na zo da wurwuri da yamma annabi ya ce a zo amma ni tun azahar na zo muhujiran da gaggawa na zo na zauna a wata riwaya aka ce sahabbai suka rika daga kansu haka faja'alu yatatawalun wannan yana daga kai haka wannan ya dan lekoyewa annabi sallama haka ina fata an gane yauwa kaji yadda sahabbai suke kwadayin falala ba kwadayin shugabanci ba jama'a wallahi mu da muka ce salaf za mu bi jama'a sai mun dawo mun makan mu karatun ta nasu jama'a girma da shugabanci muke so ko ko a daraja da ɗaukakar wurin Allah muke so jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da ɗan uwanka yayi in ba kai kai ba sai ka ce banza ne saboda tsabar son shugabanci da girma Allah shi kiyaye فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بايع النبي صلى الله عليه sallama. annabi sai ya sallama sun manazara an yaminihi wa shimalihi sai annabi ya waiwaya daman shi haka da hagun shi annabi ya rika waiwayen dama da hagu umar ya ce faja'altu ataqawalu lahu sai na rika jirafin haka ina daga kai haka liyarani saboda annabi ya hange ni falam ya zalbi basurihi annabi bai gushe ba yana juya idanun shi yana juya kan shi hatta ra'a aba ubaida ibn al-jarrah har sai da annabi ya hangi abu ubaida ibn al-jarrah fada'ahu annabi sai ya kiraye shi faqala sai annabi ya ce ukhruj ma'ahum eh ka fita tare da waɗannan kiristoci ka tafi tare da su faqad bainahum bil haqq kayi hukunci a tsakaninsu da gaskiya fi makhtalafu fihi cikin duk abin da suka yi saɓani a cikinsa qala umaru umaru dan khattabi Allah ya dada yarda gare shi yace fa zahaba biha abu ubaidata radiyallahu anhu wannan daraja wannan matsayi wannan falala sai sayyidina abu ubaidata ibn al-jarrahi sai ya dauke ta ma'ana shi ya ci kofi kenan ina fata an fahimta eh ahadul al-ashara al-mubashsharuna bil janna e abu ubaida kenan Allah maɗaukakin sarki ka ƙara masa yarda malam yace hadhihi alqissatu rawaha al-bukhari wa muslim wannan qissa ya ku musulmi kamar yadda kuka jita al-imam al-bukhari da muslim sun ruwaice ta wa ghayruhuma da wasu malamai waɗanda ba su ba bi ikhtisarin a takaice wa shay'in min ziyada da kuma wasu ƙare-ƙare a waɗancan riwayoyin malam ya ce a ƙasa ka je ka duba al-imam al-bukhari gashi ya ce akhraja al-bukhari wa muslimun al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi da shi da muslim bukhari a lambar hadisi na 3745 wa muslim da al-imam muslim a lambar hadisi na 2420 daidai min hadisi huzaifa hadisin da huzaifatu dan yamani Allah ya ƙara yarda a gare sa ya ruwaito malam ya ce waƙad haka ne wata kallamtu ko wata kallamtu ala asanidiha wa alfaziha fi juz'in mufradin li anil mubahalati wa ahkamiha shar'iyya wa akhbariha tarihiyya wannan jawabi a sheikh mashhur hasan alu salman shine yake yi a ta'alikin da yayi a ƙasa yace nayi maganganu game da isnadan wannan kissa da lafuzzansu a cikin wani littafi haka juz'i guda wanda na ware na tattauna game da abin da ya shafi mubahala an gane mula'ana da hukunce-hukuncenta na shari'a da labaranta kamar yadda tarihi ya tabbatar da malamai sun wato asalin gabatar da ita yassarallahu itmamahu bimannihi wa karamihi yi addu'a ya ce yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sauƙaƙe mashi ya ƙarasa wannan littafi da ke bayani game da hukuncin mubahala da darajar Allah da wato asalin ɗaukakar Allah a iyakacin bincike na ban sani ba ko wani daga cikin malamanmu ko wasu daga cikin ‘yan uwa ɗaliban ilimi sun haɗu da wannan risala ko wannan littafi da wannan malami wato asalin ya rubuta game da mubahala da hukunce-hukuncenta a iyakacin bincike na ban tarar da wannan littafi ba ban same shi a hard copy ba sannan na yi bincike akan intanet ban same shi a soft copy ba kuma na tambayi wasu daga cikin malamai wasu nan muke tare da su a wannan ƙasa ta mu Najeriya wasu kuma a wasu ƙasashe ta hanyar email address da buga musu waya su ma sun ce ba su da wannan labari sai dai na san shi a sheikh mashhur Hassan Alu Salman wanda ya ta hakikin wannan littafi na san akwai lacca da muhabara da ya gabatar da ke da take on one topic din shine al-mubahala ahkamuha shar'iyya wa akhbaruha tarihiyya ina fata da ba mun fahimta idan wasu daga cikin yan uwa ɗaliban ilimi sun ga littafin ko sun samu littafin sa iya gabatar mana mu ma mu amfana kamar yadda suke amfana daga abin da muke karantar da su Allah maɗaukakin sarki ka samu dace مالن يتي وأخرج البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح الإمام البخاري فتر دا حديثي دا صحابي أنس بن مالك الله مدوكا كن سركي يتارى مسير ده ya ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce likulli ummatin aminun kowace al'umma tana da amintacce wa aminu hadhihi al'umma amintaccen wannan al'umma shine abu ubaida ibn jarrah shine abu ubaida ibn jarrah kaga wannan hadisi yana ƙara tabbatar da waccan magana da annabi da ya ce e tunil ashiya ubu'aifu ma'akumul qawiyyal amina zan aike muku wato zan aike muku alqawi al-amin to wannan hadisi wasu za su fahimci to amintacce a wannan al'umma mutum guda ne shine Abu Ubaida sai a ce a'a wannan hadisin ya zo ne don ya bayyana maka falala da matsayi da mankiba ta wannan sahabi Abu Ubaida ibn al-Jarrah ba dan cewa shi kadai ne amintacce ba kuma in ma akwai wani amintacce to ba kamar abu ubaida ba dan shi annabi ne ya yi mishi shaida as-sadiqul masduku ina fata an fahimta malam yace sun qala ibn kathir daga nan sai al-imam ibn kathir yace ba'da kalamin tawilin taraktu ikhtisaran bayan yayi wata doguwar magana ban ambace ta ba saboda takaitawa sun maƙala Allah ta'ala daga nan sai Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a aya ta gaba bayan ayatul mubahala Allah ya ce inna hadha lahuwal qasasul haq lallai wannan hadha an gane wato ishara ce zuwa ga abin da ya faru na tattaunawa tsakanin kiristoci da waɗannan wato tsakanin kiristocin najirana da su da annabi sallallahu alaihi wasallama inna haga lallai wannan abu da ya faru da aka faɗa maka da aka baka labari lahuwal qasas alhaq shine kissa na gaskiya ai hadha allazi qasasnahu alayka ya muhammad wannan labari da muka ambata maka ya kai muhammad fi sha'ani isa game da al'amarin isa huwa alhaqqul ladhi la ma'dila anhu ita ce gaskiyar da ba yadda za a yi a karkace mata wala ma'ida kuma gaskiyar da ba za a iya bauɗe mata ba wa ma min ilahin illallah babu wani abin bauta bisa ga gaskiya sai Allah shi kadai dukkanin wanda aka bautawa kamar isa da kiristoci suka bautawa to zalunci suka yi sun ɗauki haƙƙi ne na Allah suka bai wa wani Allah babu wani abin bauta bisa ga gaskiya illallah sai Allah wa inna Allah lahu wal azizul hakim kuma lalle Allah shine al azizu mabuwayi al hakimu Allah shine gwani a cikin dukkanin al'amuran shi fa'in tawallau idan kuka juya baya kuka yi kememe kuka kawar da kai an haza daga wannan abu da Muhammad ya kiraye ku ya zuwa gare shi ila ghairihi kuka tafi ya zuwa wani shi na ci gaba da bautar Allah da maguzanci eh, bautar wani Allah da maguzanci da bautar Isa fa inna Allah alimun bil mufsidina lalle Allah yana sane da mabarnata ai man adala anil haqqi ila al batil dukan wanda ya karkace daga gaskiya ya bi barna fa huwa al mufsid wannan shine mabarnaci wallahu alimun bih Allah yana sane da shi Allah bai gafala ba bai rafkana ba wa sayujzihi ala dhalika sharral jaza kuma Allah zai mishi sakamako mummunan sakamako daidai da mummunar aikin shi yayi mugun aiki zai samu mummunan sakamako aljaza'u min jinsi al'amal wa huwa alqadir Allah shine mai iko allazi la yafutuhu shay'un wanda ba wani abu da yake kubuce mishi subhanahu wa bihamdi tsarki da godiya sun tabbata ga Allah wa na'udhu bihi min hululi niqmatihi kuma muna neman Allah ya tsare mu daga saukar azabar shi akan mu Allah madaukakin sarki ka tsare mu a aya ta gaba Allah ta'ala ya ci gaba da cewa qul ya ahlal kitabi kace da su ya ku ahlul kitabi ya ku waɗanda Allah ya bai wa littafi al'ayata har zuwa ƙarke malam ya ce hadal khitabu wannan kira da Allah maɗaukakin sarki ya yi ya ummu ahlal kitabi min al-yahudi wan nasara kira ne da ya gane dukkanin ahlul kitab tun daga kan yahudawa wan nasara da kiristoci wa man jara majrahum da waɗanda suka gudanu a magudanar da ahalul kitabi suka gudanu na maguzanci da bautar wani Allah kaga kenan sai ka ce dukkanin wasu maguzawa tun daga masu bautar wuta da masu bautar gumaka duka sun shiga cikin waɗannan wannan kira da Allah ya ce ya ahalal kitabi Allah ya ce kul ya ahalal kitabi ka ce da su ya ku ahalul kitabi ya ku kafirai ya ku yahudawa ya ku nasara kiristoci ya ku maguzawa ta'alau ila kalimatin ku taho ya zuwa wata kalma ita kalmar sawa'in daidai wannan kalmar take ai ila adalin ku taho zuwa ga wata daidaitacciyar kalma wa nasafun ku taho ya zuwa ga adalci da daidaito wa nastawi nahnu wa antum fiha da mu da ku ya zama matsayin mu daya game da wannan kalmar da ake kiran ku zuwa gare ta wace kalma ce sun mafassaraha sai Allah ta'ala ya fassara wannan kalmar da kanshi bi kaulihi da faɗin shi da ya ce Allah na abu da illallah Allah na abu da illallah kada mu kuskura mu bauta wa wani in ba Allah ba wani nan kowaye wala nushrika bihi shay'a kada mu hada Allah da wani wurin bauta wala yattakhidha sannan kada wani ya riki la wasanan gunki ne wannan abun wala saliban wannan abun cross ne kamar yadda ku kiristoci kuka riki wannan cross da kuke bautawa wala sanaman ko wani wato gunki da aka kaga daga dutse ko yumbu ko ƙasa wala tahutan haka wani ɗagutu ne da aka bautawa koma bayan Allah kada mu rike su wala naran kada mu riki wuta wala shay'an kada mu riki komi a matsayin abin bauta koma bayan Allah shine wala yattakhidha din ay la wasanan ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا kada mu riƙi kowa a matsayin abin bauta bal nufridul ibadata lillahi wahdahu la sharika la lallai ne mu kadaita bauta mu ɗayanta bauta mu tsantsanta bauta ga Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya malam ya ce wa hadhihi kaga wannan shine da'awatu jami'in rusul shine kira shine da'awar dukkanin annabawa babu wani annabi da ya zo face sai ya zan da'awar shi kira ne ya zuwa ga kadaita bauta ga Allah maɗaukakin sarki qala Allah ta'ala kaji abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiki da wani manzo gabaninka ba illa nuhi ilayhi face sai mun yi wahayi ga wannan manzo wahayin da za mu yi gare shi saƙon da ke cikin wahayin shine annahu la ilaha illa ana babu wani abin bauta bisa ga gaskiya da cancanta sai ni in ji Allah fa'abuduni da naka ku bauta min fa'abuduni ai wahiduni bil ibada ku kadaita ni da bauta kamar yadda asari ya zo a cikin wato littafin tafsiri na al'imamu Muhammad ibn Jarir tabari jami'ul bayani an ta'awili ayil qur'ani daga sahabi Abdullahi dan Abbas ya ce duk inda ka ji Allah ya ce fa'abuduni a cikin alƙur'ani to yana nufin wahiduni ne kuma fahimta da kyau jama'a ka je ka karanta tafsirin ibnu jaririn da tafsirin al-imam al-qurtubi a karkashin ayar farko farkon suratul baqara da Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ibnu abbas ya ce ai wahidu rabbakum ku kadaita ubangijinku da bauta kenan shi kadai za a yi wa ba wai anai anai ma wani shi ba ba anai ana raba kafa ba a shi kadai za a bautawa wannan ita ce aya ta 25 a suratul anbiya'i wa qala ta'ala sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan haƙiƙa mun aike wa kowace al'umma da manzo saƙon da aka aiki manzan ya zuwa ga wannan al'ummar ita ce an ni'budullah ku bauta wa Allah ai ku kadaita Allah da bauta wajtanibu taghut ku nisanci dagutu ibn al-qayyim yace dagutu kullu ma ubida min dunillah duk abinda aka bauta wa koma bayan Allah to ya zama dagutu suratul nahl aya ta 36 ko mun fahimta jama'a malam sai ya ci gaba da bayyana mana ma'anar wannan ayar inda Allah ya ce qul ya ahlal kitabi ka ce da su ya ku ahalul kitabi ya ku maguzawa ya ku waɗanda ba musulmi ba ya ku yahudu da nasara ku taho ta'alau ila kalimatin ya zuwa ga wata kalma sawa'in kalmar da za ta zama daidai mu da ku za mu daidaita game da ita kalmar nahnu wa antum kalmar ita ce Allah na abu da illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله kada sashen mu ya riki sashi a matsayin arbaban abeban bauta wanda ake bi a nemi shi da'a koma bayan Allah dan arbab lafazi ne jam'i ne na rab ina fata mun fahimta rabbu arbaban ko mun fahimta jama'a malam ya ce qala ibn jurayj al-imam ibn jurayj ɗaya daga cikin malaman tafsiri ya ce ya'ani abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi wallahu alam yuti'u ba'dana ba'dan yuti'u ba'duna ba'dan fi ma'asiyatillah kada sashen mu yayi wa sashe da'a game da sabon Allah ko mun gane wala yattakhidha ba'aduna ba'adan arbaban min dunillah kada sashen mu yayi wa sashe da'a game da saba wa Allah mabiya su yi wa shugabanni da'a game da sabon Allah kada ku yi haka haka wannan malami ibn turejin ya faɗi don in har a matsayinka na mabiyi a matsayinka na talaka a matsayinka na wanda ke ƙasa da wani ka yi ma wannan wani da'a cikin abin da yake sabo ne na Allah to ka sani a ranar alkiyama hannun riga za ku yi baran-baran za ku yi sai kun tsine ma juna a ranar alkiyama if tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u wa ra'aw al'azaba وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرؤوا منا التي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كجبرن برنزائي فكانوا وطن دعك بي دوطن دسك بي سيكجو وطن دسك بي waɗanda suka bi wanda aka bi suna cewa lau anna lana karratan da za mu dawo duniya e fanatabarra minkum e sai mu yi baran-baran da ku mana a duniya mun bi ku a lahira kun ce ba ruwanku da mu wani takaici ya fi wannan ina ma a dawo duniya mu yi baran-baran da ku kuma fanatabarra minhum kama tabarra'u minna kazalika Allah ce kamar haka ne yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim Allah ya nuna musu ayyukansu hasarar da suka yi akai dan haka jama'a kun ji wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu yayi wa sashe da'a a cikin sabon Allah inji ibnu jurayjin wa qala ikrima shi kuwa ikrima maula ibn abbasin wato bararren bawa kuma almajirin ibnu abbas ya ce yasjudu ba'aduna li ba'adin kada sashen mu ya rika yi wa sashe sujuda kada sashen mu ya rika yi wa sashe sujuda shine wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada sashen mu ya rika yi wa sashe sujuda to me ake nufi da sujuda jama'a mu fahimci abin da kyau kaga sujuda da zaka ɗauki goshi ka kofa a ƙasa wannan ana kiranta da sujuda mun fahimta wannan ai kowa ya sani kaga durƙusawa da zaka yi wa wani wurin gaishe da shi ka durƙusa ka kai ƙasa ko ka saka gwiwoyinka a ƙasa ka durƙusa mashi girmamawa ko kuma kai ƙasa da kai haka kun gani jama'a ƙasa da kai kun ga wannan jama'a da durƙuso da wannan faɗuwar da ake sufa in za a gaishe da manya da yadda al'adar bahaushe take in za ka gaishe da surukinka sai ka durƙusa ka cire takalma ka kalli gabas shi ya kalli yamma kowa ga ake yi ba duka wannan sujuda ce jama'a sujuda ce kuma maguzanci ne shine wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ku karanta ayar suratul bakara da Allah maɗaukakin sarki ya umarci a yahudu waɗannan da ke tare da annabi Musa banu Isra'ila akan su shiga ƙofar baitul maqdisi wa dukhulul baba sujjadan ku shiga ƙofar maqdisi kuna masu sujuda in aka ce fassara mana ma'anar sujuda idan ka fassara ta da sujuda ta ɗaukar goshi a kofa ta da ƙasa faɗa min ta ya za a yi su shiga cikin kofar suna masu sujuda ta kofa goshi a ƙasa ka kofa goshinka a ƙasa zai yi ka shiga kaga sai dai kai ɗayan biyu ko kai sujuda ko kuma ka shiga ba kai sujudar ba ashe ba sujuda ta saka goshi a ƙasa ake nufi ba wa dukhulul baba sujjadan ku shiga kofar makadisi kuna masu kankan da kai ba sujuda ta kafa goshi a ƙasa ba ashe ƙasa da kai da rusunawa da durƙusawa ita ma sujuda ce kuma shirka ce kafirci ne ba daidai ba ne kun fahimta da kyau jama a cikin hadisi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama a sa'ad da huzaifa ya yi tafiya ya je ƙasar yaman ya dawo yana haɗuwa da annabi sai ya ratse sai ya duka ya durƙusa yana gaida annabi annabi yana amma tashi bari ukufuf bari shi kuma ya durƙusa annabi ya yi mishi tsawa ce ka tashi me haka sai sahabin ya ce ya manzon Allah na je wani gari sai na ga haka talakawa suke yi wurin girmama shugabanninsu da masu girma a cikinsu sai na ga babu wani da ke da girma a idona kamar kai sai na gaba wanda ya cancanta ne wa sai kai annabi ya ce ina ai babu kyau annabi ya ce lau kuntu amuran ahadan an sujuda li ahadin annabi ya kira wannan sujuda kun fahimci muhalli shahid la'amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha da na umarci mace ta yi wa mijinta sujuda kaga ba sujuda na ko ko goshi a ƙasa ba na rusunawa li'izami haqqihi alaiha saboda girman haƙƙin shi da yake da shi a kanta to annabi bai umarci mace ta yi wa mijinta sujuda ba kenan jama'a durƙuso da ƙasa da kai da wato sufa da ake in za a gaida manya jama'a wannan maguzanci ne ba musulunci ba ne jama'a ba musulunci ba ne ina fata mun fahimta wallahi babu kyau don haka musulmi wallahi ku daina ba reni ba ne don ɗanka ya gaishe da kai a tsaye ba reni ba ne ba rashin mutunci ba ne idan ka buƙaci da ya durkusa maka ka sani ka nemi wani haƙƙi ne na Allah da kake so ya riƙa yi maka kuma bai halatta yi maka da'a ba wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ay yasjudu ba'duna li ba'din me yasa ake wa malamai haka malamai ku ji tsoron Allah ayar nan ce ba ku karanta ta ba wannan ma'anar ayar ne ba ku sani ba jama'a wannan ayar ba qur'ani take ba ba ana haddar qur'ani ba laila naharin yaya ake samun matsala jama'a ku ji fassarar ikrimatu ya faɗi yasjudu ba'duna li ba'd ba fassara ta bace ni umar ba ni na fassara ba ba taqiyuddin al-hilali ya fassara ba ba ibnu kasirin ya fassara ba ikrima tabi'i shi ya fassara balle ka ce ai sujuda a nan ba haka ake nufi ba ai kai ka a ba mu ne muka fassara ba in ma kai bakar magana game da fassarar ka soki fassarar ka sani fassara ce ta salaf in kayo zagi ka auno ashar to kasa za mu du ni dai kasa zan duka in na duka taqiyuddin ya duka ibnu kasir ya duka to kan ikrima za ta je ka san wanda zagin ya kai ya zuwa gare shi don wasu sai su ce to ya ba za a girmama manya ba girmama manya a durkuso yake jama'a duk hayaniya ce duk ƙarya ne mance da wannan da za ka rika kawo mishi kuɗi shi mai gidan naku ka rika kawo dubu hamsin kullum ko baka durkusa ba zai ce ba ku ba ka hidima ne shi yasa in kana hidima za ce ka yaro ne ne ladabi ko da ba ka durkusa ko ɗan izala ne kai a faɗa muku akwai gari da muka taɓa zuwa ziyara aje muka haɗu da wani dattijo ka je ni da wani yayana mun zauna haka ni ina daga tsaye yayana yana daga zaune sai gaishe da shi ya ansa ina daga baya na ce baba ina wuni sai ya juyar da kai ina gajiya sai ya shiru ya yi fuska sai ni ma na yi shiru shikenan an gama tattaunawa za a tafi shikenan na juya na tafi sai ce kai samari zo bismillah na zo ce ga ka da natsuwa da kamun kai ga alaman addini tattare da kai amma ba ka da ladabi ba ka da ladabi ba faɗa ma ana gaida manya a tsaye ba a gaida manya a tsaye tsumburewa ake sai ka motse sai ka motse na fata an gani duka man wani lemu sai sai ka motsi wai don ka gaida manya sai sai ka motsi ya ce to baba na gode alasaka da alkhairi na gode na ce to ina wani ya ce lafiya lau a tsayen da ya ban durkusa ba aka gaisa yauwa na fata an fahimta ma'ana in ma nasiha kai to wallahi ban tuba ba ban ji ba ina fata mun fahimta don nan wallahi tauhidi ne ina fata an gane don haka gaisuwa jama'a gaisuwa ta musulunci kai wa mutum sallama mahaifinka kai mishi sallama barka dai jama'a ba musulunci ba ne barka dai maguzanci ne wannan na bahaushe barka dai yan sabahan haka annabi ya tarar da su suna gaisuwa a jahiliya sai musaya musu da sallama ka haɗu da mahaifinka assalamu alaikum abokinka assalamu alaikum mahaifiyarka assalamu alaikum abokin mahaifinka assalamu alaikum addu'a fa kai mishi da samun aminci aminci daga wurin Allah mutanen mu na fama da jahilci Allah shi kiyaye da aka ka haɗu da shi kai mishi sallama miƙo hannu ku yi musafaha za a kakkaɓe muku zunubai haka annabi ya faɗi yace babu musulmin da zai haɗu da musulmi su gaisa su yi musafaha face sai an kakkaɓe musu zunubai kamar yadda busasshiyar bishiya ke kar kakkaɓe ganyenta wannan shi ne musulunci jama'a an haɗu sai a yi sallama kuma jama'a mu kiyaye na ga wata gaisuwa da ustazai su ma suka fara eh sun haɗu da malaman su sai ga dan yi ƙasa da kai haka ustazai suna yi zai gaisa da malami sai dan yi ƙasa da kai wannan ƙasa da kai din sujuda ne ba daidai bane kuma ustazai ku gyara ustazai ku gyara babu kyau na fata an fahimta sannan wata gaisuwa kuma da na ji su ma ustazai dai suna yi har wa yau madadin sallama ko a waya ko kun haɗu sai ka je ustaz yana ya malam ya malam ya malam izgilanci ne wannan kuma kake ma malaminka wannan izgilanci ne yaushe za ka rika kiran malaminka ka ne mishi shewa haka za ka ga suna yi ha ya malam ta haɗu da kai a mashin shi kire daga hannu izgilanci ne wannan yi mishi sallama ina fata an gane ustazai ke wannan gayu kuma sai ka ji sun ɗan yi madda haka an ɗan sauya ta ya malam ya malam ya malam ka gayu za ka ji suna yi ko kuma ka ji ana gafatta gafatta shiga fatta ka ja da wani bamiri shiga fatta haka a gaisuwa ake sallama ake na fata mun fahimta ka ji gafatta din ma sai an yi short comment din shi lashi kiyaye jama gaisuwa ake yi nam zama da aka yi lauyoyi a kotu wannan kafirci ne kuma wallahi ɗabi'u ne asali na yahudawan ingila duka aka shigo da su a cikin waɗannan abubuwan na kotu an shigo kotu sai an miƙe wannan munafukar hular mai nannaɗen nannaɗaɗin nan duk ɗabi'u ne na yahudawan ingila in allah ya jarabce ka bayar da ka iya ina fata an gane amma cewa kai musulmi ne kai lauya ne kai alkali ne bai fa mai da abin ya zama halal ba jama'a ku kiyaye da kyau bai mai da yana nan a matsayin shi halin da ka shiga ciki kuma wannan yana da nashi matsayin gaisuwa kuma da wani zai zo ya ga wani dattijo sai ya zauna gudun kada ya duka ai ana yin wannan dabara ku dan ne ka zauna dan ka huta ko dan ka sha ruwa ko don ka ci abincin da aka kawo ko don ka gaishe da shi me ce shi amsa sujuda ne in don ka gaishe da shi ne sujuda ne ba wata dabara jama'a wallahi dabara ce dabara ce jama'a dabara ce yana daga tsaye shi kenan ka miƙo mishi hannu in yana zaune ne ku kiyaye ya miƙo hannu kai ma ka miƙo shi hannun shi bai yo sama ba kai ma naka bai yo kasa ba kaga za ka yi rusuna haka kaɗan ko wannan babu laifi don wannan wato yanayin gaisuwar ce ta kama haka kun fahimta jama'a amma wannan zama ne kai dan ka gaishe shi ba dan ka gaji za ka huta ba ba dan za ku yi wata magana ba ba dan za ka ci wani abu a majalisin da ka zauna ba dan ka gaishe shi ba shi da bambanci da yasjudu ba'du na li ba'din ku kiyaye da kyau zama tauhidi idan kai sassauci kaɗan to shirka za ta shigo ciki Allah shi kiyaye Allah ta'ala ya ce fa'in tawallau idan kuka juya baya ya ku ahalul kitabi ya ku yahudu ya ku kiristoci ya ku maguzawa in har kuka juya baya gabarin karban abin da annabi Muhammad ya zo muku da shi daga wurin Allah faƙulu ku ce da su ku musulmi ku faɗa musu da cewa ishahadu bi anna muslimuna ku shaida cewa lallai mu mun miƙa wuya mun sallama ga addinin Allah maɗaukakin sarki ai fa in tawallaw an hada nasaf wa hadhihi da'awa idan kuka juya baya daga wannan kalma daidaitacciya wa hadhihi da'awa kuka ki karban wannan kira da aka yi muku fashhadu antum ku dinnan ku shaida ala istimrarikum ala al-islam alladhi shara'ahu Allah lakum ku shaida cewa lallai mu muna nan ba za mu gushe ba akan musuluncin nan da Allah maɗaukacin sarki ya shir'anta mana gaba ɗai muna nan akan musulunci eh muna nan musulunci daram dandam ina fata an gane ma'ana ba za mu bi ku akan wato asalin maguzanci da bautar wani Allah da wato asalin wani abu ko kuma biye ma wani wanda yake ba Allah ba وذكر ابن كثير حديث البخاري عن ابن عباس عن أبي سفيان ابن حرب الإمام ابن كثير سي أنبت حديث دا الإمام البخاري يرويت دا عبد الله بن عباس daga sahabi abu sufyan sakhar ibn harb hina dakala ala kaisar malikin rum a sa'ad da ya shiga wannan babbar fada ta sarki kaisar wannan sarki na rumawa wa ma jara bainahu wa bainahu da abin da ya kai ya komo na tattaunawa tsakanin abu sufyana da shi da malikin rum kaisar sarkin rumawa min al-as'ilati wal ajwiba na tambaya da ba da amsa wa zakara kitaban nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bukhari ya ambaci wasiƙar da annabi ya rubuta ila hirakal zuwa ga sarki hirakal azimin romi wannan sarki na romawa nassuhu ga asalin nassin wato keke da keken wasiƙar da annabi ya rubuta ya zuwa ga wannan sarki annabi ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min muhammadin rasulillah daga muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila hirakal zuwa ga sarki hirakal azimin romi sarkin romawa salamun alaman ittaba alhuda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a wa amma ba'd bayan haka fa aslim ka musulunta ya kai wannan babban sarki na kiristoci shugaban rumawa taslam za ka kubuta a wurin Allah kuma yukutika Allahu ajraka marrataini Allah zai baka ladan ka ninki biyu ladan musuluntarka da ladan musuluntar talakawanka don idan ka musulunta za su musulunta shine yu'tika Allahu ajraka marratayn idan ka musulunta Allah zai baka ladan ka ninki biyu fa in tawallaita idan ka juya baya idan kai taurin kai fa inna alayka ismul arisiyina to lalle ka sani fa akan ka akwai zunubi irin na shugabanni ka ki musulunta to mabiyanka ma ba za su musulunta ba yadda kake da laifin kin karɓar musulunci to haka za a ɗauko laifin kin karɓar musulunci da talakawanka suka yi a jibga maka shine ismul arisiyin wa qul ya ahlal kitabi daga nan sai annabi ya rubuta wannan ayar a cikin wannan wasiƙa ya zuwa ga wannan wato shugaba sarki hirakal sarkin rumawa annabi sai ya rubuta wannan ayar da muka gama karanta ta Allah ya ce wa kul kuma ka ce ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun intaha kalamu ibn kathirin maganar ibnu kasirin ta kare jama'a kun ji wasikar da annabi ya rubuta wa sarki hirakal azimin rum za mu zo mu tattauna wata matsala ina hukuncin a rubuta wasiƙa a cikin wasiƙar ya zama akwai ayoyi na alkur'ani kuma ya zuwa ga babaguje kirista ko ba yahude ko wani wanda yake ba musulmi ba za mu zo mu tattauna wannan insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace kafin mu wuce jama'a bari mu ɗan tattauna wata mas'ala wace mas'ala ce wacce take nahawiyya lughawiyya mu dawo faɗin Allah da yace qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin ku taho ya zuwa ga wata kalma wata kalma ce wata kalma ce jama'a ita ce Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun tun daga Allah na abu da illallah har zuwa faqulu shahadu bi anna muslimuna a ayar Allah sai ya kira ta da mene jama'a kalimatan kalimatan ashe ana iya sanya wa jumla a kira ta da suna a ce mata kalima ko mun gane jama'a jumla ce doguwar magana ce dogon zance ne sai a ce kalma ce wannan daidai ne a iya faɗin haka ka karanta ibnu hisham a cikin a farkon littafin shi kafarun nada da wato sharhin littafin sannan ka duba sharhin shufuruz zahab fi ma'arifati kalamil arab nashi din dai ina fata an fahimta yanzu la ilaha illallah ya ake kiranta jama'a kalimatu la ilaha illallah kalimatu tauhid amma jumla ce la ilaha illallah ko ba haka ba sannan ka duba faɗin Allah a suratul mu'minuna da Allah ya ce hatta إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت سيتمي كلا إنها كلمة هو قائلها إشارة yake zuwa ga waɗancan maganganun da suka gabata kaga kalimatun anan ana nufin jumla cikakkiya wacce ta cika da cikakkiyar ma'ana Allah madaukakin sarki ka samu dace malam yace kala muhammadun taqiyuddini babban malami profesan ilimi muhammad taqiyuddin hilali Allah ya gafarta mishi yace yambaghi an uthbita huna baqiyata hadith ibn abbas alladhi rawahu al-bukhari fi kitab bad' al-wahy min sahihihi lallai ya tabbata ya wajaba na tabbatar da ragowar hadisin abdullahi dan abbas hadisin da bukhari ya ruwaita a farko farkon kitabu badi'il wahayi a cikin sahih aljami wato aljami'u sahih ma'ana ai kun ji ragowar hadisin abu sufyana a sa'ad da tattaunawa tambaya da ba da amsa ta faru tsakanin shi da sarki hirakal ko hadisin na da tsawo sai malam ya ce lallai akwai fa'idar a kawo cikamakin hadisin ya ce li annal as'ilata allati sa'alaha hirakal aba sufyana saboda tambayoyin da sarki hirakal ya tambayi abu sufiyan wal ajwibata allati ajaba biha da da amsoshin da shi abu sufiyan ya amsa waɗannan tambayoyin da su lallai ne ya kamata a bada a ambata su summa istidlal sannan kafa hujja allazi stumbifa allazi stambata hirakal min ajwibati abi sufiyan da kuma hujjar da shi hirakal ya iya tsamowa a cikin amsoshin da abu sufiyana ya bayar malai ce fi zalika a cikin wannan tattaunawa kullihi akwai hujjajun aqaliyya hujjoji na hankali qat'iyya ko qati'a hujjoji na hankali da suke yanke yusallimuha kullu munsifin fi kulli zamanin wa makanin akwai hujjoji na hankali da hujjoji waɗanda suke yanke tabbas babu shakka a kai wanda dukkan mutumin da ya zama mai adalci to zai sallama wa waɗannan hujjoji a kowane zamani a kowane wuri kirista yake ko ba yahude ko ba maguji malam ya ce ala hujjar akan cewa sallamawar akan cewa ala anna nabiyyana muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sadiqun musaddaqun cewa annabin mu annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mai gaskiya ne kuma abin a gasgata shi ne abin a bi shi ne abin a yi mishi biyayya ne abin a tare wa sunna da addinin da ya zo da shi ne daga wurin Allah qamat bihi al-hujjaju ala jami'i ahli al-ard hujjoji sun tsayu akan dukkanin mutanen duniya akan lallai annabi mai gaskiya ne abin a gasgata shi ne profesa taqiyuddin ya ce قال البخاري في صحيحه الإمام البخاري يفدي أتكين صحيح ناشي كاشا أقسم على يجي سبق تخريجه كو بسنده إلى ابن عباس da cikakken isnadin shi ya zuwa ga sahabi abdullahi dan abbas ya ce akhbarahu anna aba sufyana ibn harbin akhbarahu abu sufyana dan harb ya ba shi labari anna hirakal to mu tsaya anan malamai suna tattauna wata fa'ida mai matukar muhimmanci ina matsayin riwayar da musulmi yayi daga wanda yake ba musulmi ba don abu sufiyana a sa'ad da wannan tattaunawa ta faru tsakanin shi da sarki hirakal yana ba ma guje bai musulunta ba amma da ya musulunta kuma ibnu abbas ya ruwaito ta daga gare shi ina hukuncin irin wannan riwayar amsa ita ce daidai ne a iya ruwaitarta kuma in an ruwaice ta ta iya zama ingantacciya da gwargwadon sauran sharuɗa da ƙa'idodi na ilimin hadisi da riwaya za ta cika kafin ta zama ingantacciya ya yi daidai da irin misalai da labarai da muke baku mu ce pasto wane reverend father wane ya faɗi a sa'ad da yake ba ma guje bai musulunta ba sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kaga bayan ya musulunta ne muka ruwaita daga gare shi kuma mu ma muke kararwa ko mun fahimta jama'a بسنده عن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل سركي هرقل أرسل إليه يا أيك زواج أبو سفيان كما يا أيك إليه وتزواج أبو سفيان في ركب من قريش ma'ana a cikin taron ƙuraishawa ma'ana an aiko 'yan saƙon sarki sun zo wa abu sufiyan yana cikin taron ƙuraishawa akan ya zo yana so su tattauna akwai tambayoyi da zai mushi wa kano tujjaran bishami su abu sufiyan sun kasance 'yan kasuwa ne a wannan lokaci waɗanda kasuwanci ya kai su ƙasar sham في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش أديدي لوكة ديزن akwai wato yarjejeniya ta tsagaita wuta tsakanin annabi da shi da waɗannan ƙuraishawa shine ma'anan madda fi haɗin ma'ana a daidai sa'adda abu sufiyana aka aiko daga fadar sarkin rumawa ya taho don za a tambaye shi a daidai wannan lokaci akwai yarjejeniyar tsagaita wuta da zaman lafiya da rashin yaƙi da kai farmaki tsakanin annabi da musulmi a gefe guda sannan ƙuraishawa kafirai mushrikan makka a ɗayan gefen fa'atauhu abu sufiyana sai suka zo suka amsa gayyatar wannan sarki wa hum a lokacin shi wannan sarki yana wani wuri da ake kira da iliya fada'ahum fi majlisihi sai wannan sarki ya kiraye su ya zuwa ga wato asalin fadar shi wa haulahu ugama'ur rum a kewaye da shi ga manya-manyan 'yan majalisar rumawa sun da'ahum wa da'a bi tarjumanihi sarkin ya kira su abu sufyan sannan aka kira mai tafinta mai fassara trans wato interpreter ko aka kira mai fassara faƙala sai wannan sarkin sarki hirakal ya ce ayyukum aqrabu nasaban bi hadha ar-rajuli alladhi yaz'umu annahu nabi cikinku wa ya fi kusanci ta fuskar dangantaka da shi da wannan da ke riya cewa shi ma annabi ne wa ya fi kusanci ta dangantaka فقال أبو سفيان أبو سفيان يتي فقلت أنا أنا أقربهم نسبا e na fi su kusanci ta fuskar dangantaka da wannan da ke riya cewa shi manzo ne faƙala sai wannan sarki ya ce adunuhu minni a matso min da shi wa karribu ashabahu ko matso da abokan tafiyar shi faja'aluhum inda zahrihi ku sanya shi wato ku sanya su a bayan shi kun fahimta jama ku kalli yadda sura abin ta faru sarkin ya ce a matso da abu sufyan gaba sauran abokan tafiyar abu sufyan a sanya su a bayan shi ma'ana gashi a gaba ga abokan tafiyar shi a bayan shi an gane sun maƙala litarjumanihi sai sarki hirakal ya faɗi ma mai mishi fassara ya ce kullahum ka ce da waɗannan abokan tafiyar wannan da zan tambaya inni sa'ilun haza ni zan tambayi wannan ka faɗa musu zan tambaye shi inni sa'ilun an haza rajul zan yi ma wannan mutumin tambaya fa in kazabani idan ya faɗa min ƙarya fa kazzibuhu ku abokan tafiyar shi ku ƙaryata shi ku kun gane jama'a ku kalli hikimar wannan sarki hirakal sai ya aza su a bayan shi sai ya aje shi a gabansu ta yadda ba su haɗa fuska da shi ba balle ya musu sigina ko ya ɗaga musu gira ko kuma su kalle shi kwarjinin shi ya kama su ya yi ƙarya su iya rufa mushi ma'ana ƙeye shi suke kallo yana fata an gane ke kaga shi ya fi sauƙi in yi ƙarya su ce ƙarya yake yi in ma sun kasa faɗi idan ya yi ƙarya sa iya yi wa sarkin sigina su ce ƙarya ne ƙarya ne ba haka ba ne in ma suna jin kunya su faɗi ina fata an fahimta yawwa abu sufiyana ya ce fawallahi ina rantsewa da allah laulal haya in baccin kunya min an ya afiru alayya kaziban in baccin kada a taɓa kama ni da ƙarya a aibanta min a yi wa ‘ya'yana gori a ce ubanku ya taɓa ƙarya ya ce lakazabtu anhu da nin wa annabi ƙarya don a lokacin ban musulunta ba ka ji yadda hatta a jahiliya suna gudun ƙarya don ƙarya ko da ba a ɗauko addini ba a sanya ƙarya a ma'auni ya kamata ka gane ƙarya rashin mutunci ne me yasa yanzu musulmi ƙarya ta zama abu ne mai sauƙi a bakunansu ƙarya ta saɗaɗo har cikin malamai har cikin waɗanda ake cewa ahlus sunna har cikin waɗanda suke kiran kansu 'yan salafiya ƙarya jama'a ƙarya ku kalli ba ma guje ne ya ce fa wallahi laulal haya min an ya asiru alayya kaziban lakazabtu anhu ba kunya ba tsoron Allah sai malami ya yi ƙarya shugaba ya yi ƙarya mace ta yi ƙarya jagora ya yi wani ƙasan shi ƙarya ɗan siyasa ƙarya sarki mai martaba ta ɗaya ƙarya ƙarya ta zama abin sauƙi jama'a ta zama kamar ruwan sha wanda duk wannan ƙaryar ita ce duk ta hargitsa duniya jama'a duk abin da kaga ya faru ba daidai ba in ka bi asali silsilar abin za ka ga ƙarya ne shi yasa ƙarya musulunci bai ɗauki al'amarin ƙarya da sauki ba a karanta hadisin bukhari da muslim annabi yana kwance yana cewa da sahabban shi ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir bana ba ku labarin manyan zunubai ba suka ce bala ya rasulullah annabi ya lissafo ashirku billah wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa zina wa kaza wa kaza aka ce wa kana muttaikian fajalasa annabi yana daga kishin gida sai ya tashi ya zauna fa qala sai annabi ya ce wa qawla zur ya ku jama'a na daga manya manyan zulubai akwai ƙarya wa qawla zur wa shahadatu zur wa qawla zur da ƙarya kai jama'a fa da ƙarya ƙarya fa na daga ciki fa ma zala yukarriruha Umar yace annabi bai gushe ba yana nana ta kalmar hatta kulna laitahu sakat har muka ce ina ma dai annabi yayi shiru ai mun fahimta tikrar maimaitawa da annabi ya ta yi yana nuna maka munin ƙarya da mummunan tasiri da ƙarya ke yi a cikin al'umma a cikin mutane amma a yau siyasa mafi girma a duniya akan ƙarya take tafiya siyasa mafi girma a duniya akan ƙarya take tafiya Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye malam yace sun makana awwalu ma sa'alani anhu annahu qala kaifa nasabahu fikum anan ya kamata mu kwana a neman ishara cewa lokaci yayi don haka nan ya kamata mu kwana mu ɗauko daga daidai kan hadisin wato asalin bukhari kisar abu sufyan sakhar ibnu harbin allah maɗaukakin sarki ka samu dace jama'a haka za mu bi waɗannan karatuttuka a hankali mu karanta mu bi a hankali mu fahimce su mu fitar da darussa da ke ciki mu tarbiyyantu sannan mu tarbiyyantar da al'umma a kai ba za mu yi gaggawa ba jama'a don gaggawa ba za ta haifar da komi ba sai wato ɗa mara ido Allah maɗaukakin sarki ka samu dace zan saurara a nan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu